إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين كشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata uku ga wata na uku ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da goma ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha shidda yau insha Allahu za mu yi darasi na sittin da biyar a cikin wannan littafi alwajiz fi fiki sunnati wal kitab al-aziz a darasi na 65 insha Allah a yau za mu tashi muna dai cikin kitab al-janaiz na wannan littafi mun za mu tashi aina ya imam liman a ina ya kamata ya tsaya a jikin gawa ko a kusan gawa inda ma za ka tsaya wajen sallar gawan ne a nan ake tadidi ake so a san a ina za a tsaya an ajiye gawa duk da can a cikin aiki mun ga wani abu daga ciki kenan nan abin da yake kumshe ne na sallar gawa ne muke magana a yanzu yanzu za mu yi ƙoƙarin sanin in ajiye maka gawa kai liman a ina kin gawa za ka tsaya a gaba a dama a hagu tsakiya kawahuwa shine kenan a nan za mu yi ƙoƙarin ji ya ce an abi ghalib al-khayyat قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة بنت فلان فسل عليها فسلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا وانا رواية أبو داود يروتو هكا ترمزي هكا ابن ماجه dan ka kumanta cewa littafin da abin da nake na hadisai abin da aka tato ne abin da ya inganta kiran ba an ce masa yi dama an san alhamdulillah wajen bangaren da abin da ya tabbata ne imma hasan imma sahihi ake zawar shi a wannan littafin abu ghalib na khayyat ke cewa shahidu anas bin malik salla ala alajnat rajulun fa qama inda ra'si yace na halarci anas bin malik sahabi kenan ya yi sallah a gawar wani mutum sai faƙam inda rasi sai ya tsaya kusan kan mutumin wajen kai falama rufe lokacin da aka aka ɗauke wannan gawa ta wannan bawan Allah ta wani namiji wace bijinazar mar'ati min quraish aw min al-ansar sai aka zo da wata jinaza ta wata mace wata gawar wata mace shin wannan mata iya shakka ne cikin qurayshawa ne ko cikin ansar shi dai wata mace aka kawo da almuhim wata mace ce da aka kawo imma cikin quraish imma cikin ansar faƙila lahu sai wani ce ma'anas ya aba hamza ta ce alkunyar shi ya aba hamza hadi jinatar fulani binti fulani fasali alaiya wannan gawar wance ce diyarwa ne kama ta salla bayan ɗauke wanta ta namijin fasalla alaiya sai ana sayawa wannan baiwar allah sallah faƙama wasu taha sai ya tsaya a tsakiyar wannan gawa ta wannan mata can namiji faƙamun inda rasi ya tsaya daidai kan shi amma ita matar ya tsaya a tsakiyarta wannan kurin suna kallon abin suke wani shekarantarwa magabata wanda malamai magabata na kwarai wanda aikinsu da aikinsu da ilimin sai ka tafiya daidai haka almajan suke diba aikinsu in suka ya kaza mai dalili duk abin da ya suna lura da abin da ya kuma dole a tambaya malam ya hujja da kai kaza ba wani a ce rashin kumiya ce rashin ladabi ne ga malami don game tambaya kwace kana neman kukure malami ne ya ce da ya je iya kallon shi namiji ya tsaya kusan kai mace tsaye a tsakiya sai al'ala bin zaid al'adawi ya ce iya cikin wannan shi abu galba ke cewa al'ala cikin malamai na tabi'ai magabata iya ciki sai ga ya ce al'ala iya cikin wannan sallah da aka yi shi iya kallon wannan sallah da aka yi ta namiji daidai kai ta mace a tsakiya falamma ra'akta lafi qiyami al-rajul wal mar'a da ya lura tsayuwa da ya a wannan gawa yanda ya tsaya a wajen gawon namiji ba haka bai tsaya a ta mace da al'ala bin zaid adawi ya lura da haka sai ya ce ya aba hamza ya aba hamza haka za kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuma bin rajul haskumta wa min al-mar'at haskumta yace ya abu hamza kina ya kira Anas bin Malik Anas shine sahabu shi wannan zabi yace Anas yace ya abu hamza wannan abin da kai na haka nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wurin gawan namiji inda ka tsaya kuma haka ya tsaya a wajen gawar mace inda ka tsaya nan ya su bi tambaya wannan abin da ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wannan wallahi wasa kullun karantarwa eh me aka ce ta sahabta ahlus sunna wal jamaa take da sauki cikin ibada sai ga rayuwa komai mutun zai da madogara ba haka ba kullun naka malam wani yayi kaga malami ne kuma malami daga sahabi kuma a sahabban ma irin Anas bin Malik Anas iya cikin manyan manyan malami bala a wancan zamanin na baya baya shine dogon rayuwa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara kusan 80 da annabi ya wudu ya shekara 20 ko shi kuma ya shekara 100 ya ne 100 kina ba annabi ma ya shekara 80 ya ba dalili to amma duk da matsayin shi Anas bin Malik ne wannan bai ga annabi ba amma Anas ya yi wani abu yake tambaye shi wannan abin da kai haka nan manzana sallallahu alaihi wasallam yayi tsayuwa da kai ta wannan gawa a wajen kai da wajen tsakiya haka manzana sallallahu alaihi wasallam yayi haka mu azan kai haka za a ɗauka kayan rashin kumya kayan kwaye malami kai ɗan shigi ne don kata malami mai hujja mai sunna don kaga nan kenan a wanda ake koyi da shi a nan sarasa namani kaga inda har za a ce mutum ya yi abu a yi koyi ba wani bincike wani sahabi ne kuma babban sahabi malami ne kuma ya abu malam ya ce amma tambaya suke haka manzo Allah sallama kuma shi ba tare ba da damuwa ba tare ba da damuwa yace na'am haka yi wani malamin ya juya waje ɗan sahun baya ya ce faltafata alaina in ji abu galib sai abu sai alabin ziyad ya ce sai wayawaya waje ɗan sahu faƙal ifazu to ku kiyaye wata sunna ku kiyaye ta sunna ce eh bara ibn sunna ce ku kiyaye mana ku rike eh ku rike sunna ga wata sunna ku rike ta haka abin cikin sauki dan wala bara addini hujja ko manzon Allah ya haka yi shi kire shi ne hujja ba wani bayani yan wawoyin sahabi ku sai a tambaye hujja daga zai mutum shekara dubu da rabi yan da hujja ce ya za a kama manan wani haba shi kimi na lamar addini wannan ruwaya abu dawud ya roto haka tirmizi haka ibn majah kaga can mun karanta inda aka kawo gawon mace aka aiji ɗaya a gaban liman uwan shi a baya suka tambaya ga abu huraira sa'ad bin abi waqas ga sanan abu sallallahu alaihi dan ya tambaye shi dan cikin makawata ce wannan abin da ya yake mun ga an kawo yaro a gaban namiji ya haka haka manzo Allah haka za sunna ta suka sunna ce ce shikenan da wannan tambaya take tambayar sabon yi wannan abin da kuka haka sunna haka me daga ina ka samu shi ta sunna haka take to shikenan Allah tamke mu yanzu sai sifatu sala siffar yadda ake sallar ta gawa ita ce za mu ji kuma abin dalla-dalla tun daga kabbara yaya ake sallar kamar da muka yi ta aikace nan kuma a rubuce ne a karance ya ce ga yadda ake sallar gawa ya ce wa yukabbiru alaiha arba'a au khamsan ila tis'i takbirat kabar gadi da abin da shahara ka hudu ce raka hudu ce ta shahara amma ya ce maka ya halitta ana iya tun daga hudu ko biyar ta kama a hayin zuwa tara ya tabbata har kabara tara haka ya tabbata ba ya lahi ba ya ce faifa'alu haza taratan wa haza tara wannan gamin a yi wataran a yi wancan wataran biyar wataran hudu kai wataran biyar wataran bakwai wataran shidda wataran har zuwa da tara ya tabbata yanzu wannan magana da ya maka ta yin kabbara hudu biyar zuwa tara a sallagawa mai hujja shi zai kama shi ma dalilin shi ya ce ammul arba amma hujja ta yin kabbara hudu a gawa فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه wadda baya mun bayani dama a kanta can farko abu ya ce anna rasulullah sallam salla na'an najashi fil yawmin allazi mata fi can baya na ga mun yi wannan ta magana sallah kan akan najashi ko ba mun yi ta ita ce muka yi kashin ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama na'an najashi fil yawmin allazi mata matafi anam salama ya sanar da mutuwar najashi a ranar da Allah mai cikawa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an yayi ya huta wajen da ake sallar gawa yawa ya sahu yawa sabai sahu na sallah kuma ya kabbara hudu wannan ruwa ya ambata baya bukhari ya kawo musulmi ya kawo sauran wurare wa ammal khams amma hujja da yace ana kabbara biyar me madogara shi ma sai kama ruwaya wadda imam muslim ya ruto haka abu dawud haka tirmidhi haka ibnu majah haka imam sadi kan bayan imam muslim sunna arba sun kawo ruwaya tunda ga madogara jigon abu yace fali hadith abdurrahman bin abi layla qala kana zaid ibn arqam yukabbiru ala janaizina arba'a وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها عبد الرحمن بن أبي ليلى yake cewa zaid bin arqam yukabbiru ala janaizina arba'an yana kabbara hudu akan gawokin aka gawa kabbara hudu yake rannan wa innahu kabbara ala ala janaizati khamsan an aka wata gawa sai mata kabara biyar abdurrahman bin abilaji sai ta fasa'alu to ne mai tambaya wannan abin da kai yaya ina ka samu shi mun ji kuma san hudu kaka biyar ina ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha manzana sallallahu alaihi wasallam yana kabara ya kabara biyar kin shi yake yi shi nan kare manzana ke shi ma koyi ne shi kenan shine hujja ta yin kabbara biyar annabi yayi wani lokaci wa amma sittu wa saba amma kabbara ana idan aka ana ya shidda bakwai su ma ga hujja ga madogara fa fiha ba'd al athar al mawqufa walakinna fi hukm marfu'a yace a ciki akwai athar na sahabbai wanda suke sahabbai suka yi aikin amma a hukumce hadisin ya matsayin marfu'i menene yace li'anna ba'da kibarus sahaba أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد يتسوب دومن من من ينصحبي an ka musu sun zo sun yi kabbara shidda zuwa bakon kuma a gaban sauran sahabbai babu wanda ya mu'arada su kuma halinsu in me kai an samu haka manzo Allah yi tabi ima bai bin sahabi kan ba sun da balle kan sahabi dan wunshi tabi ima a wancan zamanin in sahabi ya abu mun gani ya tambaye hujja ai na ka samu wannan balle kuma kawo sahabi aiki ba sunna bai kyalika ya ce kenan wannan shine hujjar cewa duk da sahabbai ne amma hadisan suna hukuncin murfuwa'i ya kawo daga cikin wanda sahabban da suka yi ko zai kai maka sahabban da kai tsaye maka aka ce sahabbai suwan sahabbai ne ka tambaya to ga sai ka maka su kaka je nesa ya kawo ruwaya wadda imamu hakim haka bai haƙi sun zo da hadisin ya ce an abdullahi bin maqal anna ali bin abi talib salla ala sahal bin hanif فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري نعم نعم آه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا يسلى غاور سهل بن حنيف تكي مدانا بدر يمي كبر شدة عبد الله بن مقال يتي ثم التفت إلينا سي وي وي ثم التفت إلينا هي وي وي كلمك أنا يسلى أكو مغانا أم بايا سي وي وي كلمك ya ce mana innahu badari mutumin badar ne ma'ana wanda mutu a badar ne da annabi mashi da aljanna kenan a kowane ake man haka shi sai ya kara mishi dalilin badari ne shi sai kara mishi hujja da kenan an kara a takaice wa an musa bin abdullahi bin yazid anna aliyan salla ala abi qatada fa kabbara alai sab'a wa kana badariyan shikin ma haka musa bin abdullahi bin zai da ke cewa sai da ali ya yi salla ga gawa abu qatada al'asari ke sai da ali ya mai kabbara bakwai ba shi da ma'ana bakwai maka mishi ya ce badariyan ne shi ma an kara mishi wannan ruwa ya imam bai haƙi ya ruwa tuwata dis wa an abdul khair قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعة شنا أبونا كي يغني نكي فدي يتي أنا سيدنا علي عند عبد الخير إيا كبرا وانسا كهلت بدر إيا مس كبرا شدة سورا صحابي كبرا بيان سورا متاني كبرا هولو shi abin da zan mu samu yawan su bakwai wannan shi abin da ya rike ne shi ko ya abin da gani shi ya kali ya wannan iya shidda iya biyar iya hudu da mace mun gani bakwai ma yayi a wata ruwaya din dai wani wai madogarai ka rike juga magana ya sofin ya tabbatar ma wai a sallar gawa ana iya kabbara har ya zuwa tara magana ke wa amma tasir amma magana da ya mata ana yin kabbara ta tara fa'ana abdullahi bin zubair أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسعة كبيرات تنبأ من قبل annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma hamza sallah hidda mai kabbara tara cikin akamar da na albani ya kashi haka cikin mamata hawi cikin shirin ma'an asar wannan kenan shi ne da iyaka na shi kololuwar abin da aka samu na kabbara haye zuwa tara na kenan idan ta kama liman ya yi za a bar shi ta yi amma bakin tara iyaka ce na tunai dan uwa malam bashir na gane nake mun cewa wani irin ahlus sunna inda ake adawa farkon sunna a kasar togo ne sai wani ahlus sunna ya mutu a cikin gargajiya sai aka je aka hana ahlus sunna su yi sallah suka ce ai nasu yi sallah limamin su ashe limamin nasu bai sallah gaba aka sa liman gaba kabbar allahu akbar a juma allahu akbar a juma ka ana kirga kabara ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma sha ɗaya sai cikin mamu ya ce malam ta isa cikin mamu ne gaba ce malam ta isa da lokacin halin suna sun samu hujja ta suka sau kuma ta sau sabon sau kan biya ba kuma shi kenan kuma shi kenan shi kenan kuma shi kenan ba magana kuma yau tana ba su hujja malamin su biya ba kun ta suka sahu ya ka sabon sahu kurun ta yaga shaɗe ta yawa kuma ta ƙara zai ta mana ta isa to shi je nan abinda mu karanta kenan dai a kabbara ta sallagawa har akwai dama har tara a yi la'adun annabi zai ya ji yawan hudu to amma wayan ne ga maka halicin ya halitta kuma wani lokaci yana yi wannan wani lokaci yi wannan ka ga liman ya kawo na abu sabo sai wa yushra'u lahu an yarfa yadai fi takbiratul ula nan kuma yanzu mun kare magana ta yawan kabbarori ka magana kabbarori har zuwa tara nan kuma cewa an shar'anta daga hannuwa guda biyu ya cayi fita kabiratul ula a kabbara ta hurku a kabbara ta hurku an abdullahi bin abbas anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadai al janaza fi awwal takbira thumma la ya'ud shi magana kenan nan abdullahi bin abbas ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwa guda biyu akan sallar gawa fi awlata kabira a kabbara ta farko yake dagawa kuma summa la ya'ud kun bai sake daga hannun shi ngana kenan summa yad'u yadahu al-yumna ala zahar kaffi al-yusra wa rusug wa sa'id kuma bayan kabbara sai ya dora hannun shi na dama a saman bayan kaffin shi na hagum tayin hannun shi na hagum wa rusuk wa sa'id mai rusuk nan ne kaf rusuk nan ne rusuk wannan gaba tsakiya a sa'id nan kenan haka haka yake ko ina ba haka ba ko haka a haka kenan a nan da tsakiya da jiyo ka kaba da wurin ko jiyo mu kallo mu na siffan abin kenan mutum muna siffanta wannan hatta a sallah wurin ɗora hannu haka ne nan ka ɗora da nan da tsakiyar hannu da nan haka ya kamata kabar kenan in ma ka yi kabadu ko ka yi wada'u kabadu rikewa wada'u ɗorawa ta ana annabi sallama ya yi ya yi yawan annabi ko na iyayi amma ya yi yawan wada'u eh akan kabadu amma duk dai haka kenan in ma haka in ma haka akwai ruwa da ta shahara ta kafa ala kafa mata bata bata inganta ba kafa ala kafa inganta ba dora hannu haka haka birwa bata inganta ba haka haka ya zaman to kai haka ko ka dora ko ka rike haka amma ba haka haka wannan ba abiya ba kanje wani haka kuma kan kirji a takace da shine nan wurin dora wanda yake gaya maka kenan zaka dora hannunka na dama a bayan tahin hannu na hagu da rusukin shi da sa'id sun mai shaddu ba bainahuma kuma ya liki ya ce alasa dare a kan kirji ba kan cibiya ba ko kan ciki gamta kamar ya wasa ya haka a a ta kan kamar wasa daga yawan haka ba a kurin kan kirji a cikin ma kan saman nono ko kasan nono din dai saman kirji ne bayan wannan ya ce an sa'ad bin sa'ad qal kana nasu yumarun an yada ar-rajul yadul yumna ala zira'il yusra fi salat salibin sa'ad ke cewa mutane yanin sahabbai a wancan zamanin suna ana masu umarnin dora mutum namiji dora hannun shi na dama akan zira'in shi na hagun a sallah wata kun sifface gaban da ake kenan na sakon da maka haka ake na ce mutane sahabbai na wancan zamanin kenan wake su umarni annabi kenan an sabi ta ana mana amana umarni kaza sabi ta amana umarni kenan manzo Allah ke umarni eh ce an hana mu kenan manzo Allah hana cewa sahabi an mana umarni ko an hana mu wani hadisin marfu'i hukuncin marfu'i gare shi duk sahabi yake magana amma hadisin yana da hukuncin marfu'i yana kamar manzan Allah ne yake umarni wannan shine kenan magana kabbara mun kare har zuwa tun daga hudu har zuwa tara kuma ga yanda ake ɗora hannu na hagu dama akan hagu a saman kirji to sai ka tsaye da yawan kamerar ka sun ma ya karawa alaina takabiratul ula kuma sai ya karanta mana ثم يقرأ أقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة yace bayan ya yi wannan kabbara ya ɗora hannu dama kan hagu sun ya ƙarau uƙaibu takabir takabir ula sai ya bayan gabcin uƙaibu takabir daga yin kabbara ta farko kai tsaye sai ya karanta fatihatul kitab da sura kaji kenan hujja ta karanta akwai karanta sura fatiha ta lagawa haka kuma karanta sura a kabara ta hurku me hujjar haka wannan ya matarjama ne na a karanta bayan kabbara ta harama ta shiga sallar gawa kuma a karanta fatiha a karanta sura mai hujja ga hujjar shi shi ma dai da karuwoyi wanda an san ta imam bukhari ya kawo haka suna araba a sun ka hadisi sai ya ce an talha bin abdullahi wanda suna araba a kenan abu dawo turmuzi da sa ibn maja bayan bukhari ya kawo an talha bin abdullahi bin auf qala سليت خلف بن عباس رضي الله عنه عنهما على جنازة على جنازة سليت خلف بن عباس على جنازة فقرأت بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيدي فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق طلحة بن عبد الله بن عوف كيتشي وانا صلى bayan abdullahi bin abbas akan wata gawa ne sallah bayan shi sai faƙara bi fata ta kitabu sura sai ya karanta fata ta kitabu kuma wata sura ya ce kuma wa jihara hatta a sama'ana wannan karatun ta da akan sallar gawa karatun da aboye ne amma ya bayyana har ya shiyar da mu abin da ya karanta ya ce ni kuma falamma farag iya ƙare sallah a hastu biyaddi fasar kama da rike hannun shi da rike hannun shi fasa altu na tambaye shi kenan wannan ha duk wani hujja eh na tambaye shi wannan abin da kai wa yaya kenan daga ina eh daga ina zu yace inna ma jahatu ta'lamu anha sunnah haqq daman na bayyana da gangan dan kusan yin haka sunna ce kuma gaskiya tabbatatta sunna ce tabbatatta yin karanta fatiha da sura a sallar gawa dama da ke na bayyana hujja kenan wa ya qara'u sirran kuma asali kenan karatun gawa a asarta ake wannan karantarwa ce yace yayi wannan magana dalilin wata ruwa da Imam Nasa'i ya ruto yace li hadisi Abi Umama bin Sa'ad qala السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة مخافة مخافة يتي ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة يتي السنة نعم سابي أبي أبي محمد صلى الله عليه وسلم السنة سابين يتي أبن ديك السنة أكن صلى رقاوة أكرنتا أكبر تهركو a karanta ummul qur'an kiran fatiha kuma ayyata mukhafatatan ma'ana a koyi ana kana a sarce kenan sun mu yukabbiru thalathan kuma ya kabbara uku bayan wannan tawarko da kan fatiha kana a kabbara horko ne ake karanta fatiha da sura yace wa taslimu inda al-akhirah kuma za a yi sallama a bayan kabbara ta ƙarshe akwai sallama wannan shine hujja kan haka ya ce muna cikin dai siffa sallar gawa ko ya ce sun mayu kabbiru ta kabira ta saniya yanzu mun yi kabbara ta farko ta sallar gawa ayan kabbara ta farko bayan kabbara ta farko ka ɗaura hannun ka dama kan hagu kuma ka karanta fatiha da sura a asirce wannan siffa ta farko kenan sai na biyu kuma sun mayu kabbiru ta kabira ta saniya sai ka sake kabbara kabbara ta biyu bayan ta farko kai Allahu akbar ka dauda makan hagu ka karanta Fatiha ka karanta sura yace sai kabbara ta biyu ba a kabbara ta biyu kenan mun bayani a kabbara farko kadai ake daga hannu kenan sauran kan maka tambaya babu yace in ya kabbara ta biyu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam zai wa annabi salati shi ma wannan abin da ya ga maka na bayan kabbara ta biyu amma annabi salati mai madogara gata komi da hujja ya karuwaya da cikin akan gazan albani ya kata haka cikin imam bahaqi ya karuwa yace li hadisi abi umama al-mazkur wannan hadisi da muka ambata أنه أخبره رجل من أصحاب النبي وأنا أبو أبو أمامة وأنا نا أنا بن سالم أكوي رواية أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتكن صحابي يا باش لاباري kusan ce rashin sanin sahabi ba bai matsala cikin hadisi na ce inda sahabi ne ba ta haka kasunan shi ko sahabi ya yi kaza shikin ya ce cikin sahabbai wani ya ba shi labari cewa cikin sabon annabi sallallahu alaihi ba wani ya ba shi labarin cewa anna sunnata fi salati alal janaza an yukabbira lil imam thumma yaqra bi fatihati al kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu lahu wa yukhlisu ad-du'a للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه yace abin da yace sunna ta sallar gawa abin da za a imam ya kabbara bayan kabbara sun ya karanta fatatul kitab bayan kabbara ta farko ya yi sirrin kuma ya kanta wannan fatiha a asirce fi nafsihi a ran shi bayan wannan sun mai salli alannabi sallama sai wa annabi salati wa ya kulsa du'a da janaza zai salati ga sallama kuma ya tsarkake addu'a ga gawar cikin kabbarori uku can bayanin cikin hakan janaza labani ya bayanin cewa a kabbara ta biyu ne ake ma annabi salati kuma a kabbara ta uku ta hudu za a yi sauran addu'o'i ya ce la ya ƙarau fi shi'in nuna ba a karanta komi kenan a sauran kabarorin ba a karatu ba a karatu da cinan ba a karanta komi mana iya ne na ƙura'ani akwai addu'a da ya ce la ya ƙarau fi shi'in nuna iya ne ra'ata al-ƙura'ani ba ba karanta komi kuma shi gidan ba ba a karanta komi na al-ƙura'ani a sauran kabarorin sun mai sallimu sirrin da su kuma sai sallama a asirce a ran shi tasirce ba sun ma ya ci bibiƙetin takabirat asirce ki illa ma yake cewa ai ma yake cewa sai gaba liman kaga liman ya kusa ai ko ko bai na ba da ba kaga kusa ba ma ya ci koyo liman ya sallama wajen bai gane ba sallagawa a'a ana kusa sai sai kan gawai an riga ka sa abin da yi ko ko bai shi kai daga ya salamu ko aka ga haka ko bai ta yi shi ko hanzu ba gane ba shi da haka yanzu ce ya yi mana rai duk da mun karanta baya ana wani abubuwan iya wakana cewa yin hakan zaka wani lokaci zaka aka ce magana sallah ta kaza fajar annabi ya yi a boye aisha take cewa bata san ba ma iya kaza fajar koyi ta ko amma tana kuma ana ji abin da karanta ko kiran bai wani bai hana magana wannan wai magana bayyanawa sai dai ana asircewa a takaice can ba makaranta yanda an ji ya sallama ko in sallama ya ce sun mai can a kan cikin wannan yoyi bayanin cikin wannan littafi na galibani a kan da ya ka bayanin ba wai an hana bane ba abin da ya tabbata ne haka kin sun mai ya ati bi biqiyatat takabirat bayan yayi wannan kenan kabbara ta farko ya yi karanta fatiha da sura zai kawo sauran kabbarori wa yi kulusu du'a fi halmai zai tsarkake addu'a ga mamaci a mai addu'a ta tatta ta neman rahama ta Allah ya wannan magana da kauli sallallahu alaihi wasallam idan sallaitum ala almayyit fa akhlisu lahu du'a abinda zai kai ce a tsarkake addu'a da annabi sallallahu alaihi ya ce idan za kuwa mamaci sallah ku tsarkake addu'a gare shi wannan ruwa ibn abu dawud ibn majah haka na aka sun karuwa wani biyun za ta bata wajensu kenan nan annabi ya yi kira ka tace addu'a kwarai ta neman rahama ga mamacinka sai ya ce waye da ufiya bi ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min adiyya kuma ana so ka yi addu'a a cikin kabarorinka da abin da ya tabbata na addu'o'i wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka diba addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka dauko wata kai wa minha daga cikin addu'o'in suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai maja an asu bin malik abin da ya zo daga asu bin malik wannan sahabi ruwa da imam muslim ya roto haka ibn maja haka imam nasa'i imam muslim ibn maja imam nasa'i sun zo da ruwaya auf bin malik me yake bar labari yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janaza fa fistu min du'a'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam in ji auf bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kan wata gawa yace na kiyaye ma'ana na hardace na kiyaye addu'o'in ma da yi a wannan sallar gawa yanzu ke da kayan harda yace wa ya kulga abinda yake hudi a wannan sallah ta gawa Allahumma ghafir lahu warhamhu nan ai bayan mun yi magana addu'a a sirce ko ko ai magana ba sirce ba ko karkato a sirce ko kenan wani bai hada kuma a bayyana ga yanzu nan inda bai na bai adaji ba kenan wancan bai kore wannan ya ce har na kiyaye na kiyaye addu'o'in da yi iya cewa Allah maghafir lahu warhamhu wa afihi wa afa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghassilhu bil ma'i wal thalj wal bard wa naqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار yace fatamannaitu an akun ana zalikal mayyit Auf bin Malik radiyallahu anhu yake cewa manzan sallallahu alaihi ya yi sallah kan wata janaza na kiyaye addu'o'in da ga addu'o'in da iya ce Allah maghfir lahu Allah ka gafarta mishi warhamhu ka ji kanshi wa afihi ka bashi lafiya kin daga azaba wa afa anhu ka mai rangwame wa akrim nuzulahu ka karrama masabikin shi wa wasi mudakhalahu ka yalwata mashikan shi ta kabari kenan wa ghasilhu bil ma'i wa thalji ka wanke shi da ruwa da kankara walbar da raba wannan ƙihi minar khataya Allah ka tsarkake shi daga kurakuran shi kama yunaka thawbul abid ibn danas kama yanda ake tsarkake tuwa fara ta koma fara fes in ta dauda kina amma fes daga zallahin shi daga lahin shi wa abdiluhu daran khairan min dari Allah ka canza mai gida da gidan shi na duniya wa ahlan khairan min ahli ka canza mai iyalai suka iyalai shi na duniya wa zaujan khairan min zauji ka canza mai mata matar ta tashi ta duniya wa adkhilhu aljannata Allah ka shigar da shi aljanna wa idhu min azabul qabr ka kare shi daga azabul qabri wa azaban nar da azaba ta wuta shi ne ka labar ahubin malik wanda aka yi wannan sallah da shi ya ce fatamannait an akun ana zalikal mayyit ce wallahi na guri da ma a ce ni ne na mutu ake mu wannan sallah kuma ji abin ba ba wannan wani abin da yawa ne ba kuma annabi maka wannan dar Allah maka fi lahu wa rahamu wa afi wa afa anhu wa akrim zulahu wa wasi mudkhalahu wa ghassilhu bil ma'i wa thalji wal bardi wa naqihi min al khataaya kama yunqa thawb al abd min danas wa abdiluhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa idhu min adhab al qabr wa adhab an nar akari ka samu Allah taimake mu wannan shi sai ce kenan kenan mutum kenan zaka mutum sallar gawa ka dibin wani addu'a ga mishi a dibin wani addu'a awa mutum Allah taimake mu a ba da hausa wani hausa ce ku tsaya mutane mutane sama kansu wala eh lalle ba hana ba addu'a da an danwa wani zai tsaya wani addu'o'in ya haddace ma'anarsa da hausa kun zaka da larabci da Allah kuma da nan gudun lalace wani ragwanci abu da wannan addu'a ka za ka tsaya malami ya koya mata da hausa ya koya mata da mutum mai matsala kuma kullum kuma mu gane kullum lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ce an ba da jawami da kalim annabi kalmar shi da wancan taka dan zaka fasara abu bai wa kan nan nan ko a larabcin annabi sallallahu alaihi wasallam zai wata kalma tana dauka ma'ana mai wadi kenan ba a gama lafazin da manzon Allah yayi da hausarka ba dai bane gaskiya kai mutum ya tsaya koya kurin wanda bi iya bai gusa musu kiyasi to bi zai mai kayan kawo sa ga abubuwa masu faran lakon gabari muka yi baka gusa masu iska yin sai suka kama shi kurin in ba kuma da ka yi ka zo ka yi mutum ba wanda ya kai inda ba kowa ya kai ka ganga shi dai gaskiyar magana a duka yawan lafuzan sun yi muhimmanci dan yawan ana nema mamaci ne rangwamen Allah ana nema mai rahama ta Allah ne kenan kawai adiba abin da yayi a mishi shi yayi wa du'a bayna at-takbirat wal akhira wa taslim mashru'un nan ya kawo ni maganar dan akwai wasu malamai zaka ga in suka kabbara ta hudu ko sai sun sako sun salama da kabbara babu addu'a sai salama akwai na kida da ba huja kanta yace maka akwai yin addu'a tsakanin takbiratul akhira wa taslim mashru'an kenan an shar'anta yin addu'a bayan kabbara ta karshe da sallama akwai addu'a dan daga da yawa sun kabar karshe kuta assalamu alaikum akwai addu'a me wannan hujjar ta akwai addu'a tsakanin kabbara da magana ta karshe da sallama ya karuwa da imam bahaki ya ruto akwai cin akan majalisa na sunan albani ya kashi ya ce li hadis abi afu an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu qal shahidtuhu wa kabbara ala على جنازة أربعة ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة wannan sahabi shi abi afurki ta na yi ma'ana abdullahi bin abi aufa ya yi sallaci na halarci abdullahi bin abi aufa in ji abi afurki na hadarce shi ya yi kabbara kan wata jana'iza ya yi arba kabbara hudu bayan kabbara hudu da ya ta hudu da ya yi sun makama sa'atan ya tsaya bayan ta hudun don lokaci iya addu'a daga baya ya ji ma'a kabbara bayan ta hudu suka ce a tarauni kuntu ukabbiru hamsan halankuna tsammani zan yi kabbara ta biyar ne ya ce manzan sallar sallar makanin kabiru arba annabi adam ya kabar hudu shi kaga nan kenan kabar hudu yake ana yi nan ya bin sai ga maka wannan sahabin bayan kabar karshe ya ji mai addu'a ma har ma suka tsammanin zai ƙara ta kabara ba ƙara zai ba kurin addu'a ce tukun sallama shi magana kenan an shar'anta yin addu'a bayan kabara ta hudu yanzu bayan mun yi bayanin yanzu kabara ta ɗaya ga abin da karanta fatiha da sura kabara ta biyu wa annabi salati ɗan wanan mun ce ma annabi salati kullum mu rike idan aka ce wa annabi salati irin wurare ko cikin sallah kurin ka rike salatin da annabi ci ayi akwai masala a shin na ce alhamdulillah alhamdulillah alhasin na muhammadu salim bai salati ba kai salati ka annabi salati mashi manzan na ci ayi shi yake yi mutane kun gasan da hira a taba kan hada a to ba wannan salati ba nace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim daga ce baya cewa abin malamai ke cewa kamar kamar albani cikin alkamar jana'a albani ya kawo masala ya ce duk da saɓanin ruwayoyi an samu wasu magabata ma sun ma annabi salati amma ce kaf a cikin salatin suka yi magabatan ma suka yi wanda da aka da su mutanen kwarai babu wanda ya kawo siga sayyidina ta kaga sayyidina ce daga ba wani shi ta kaga sai na san salati to ba ta mani ba kun ko a kan suka na baba musi ba annabi shugaban kowa da kowa ne shugaban annabawa da manzanni kowa da kowa duniya lahira amma a cikin salatin babu babu wani siga babu sai na ciki da kaga sai na kenan da man bai zo ba kun babu ruwa ta shi wata cikin magabata wanda ake daukan cikin wanzu ka salatin manasa kina ta kaice yin an ka ce amma annabi salati ka tsaya ka yi salatin da manzo Allah ce ka yi ka gaba kanka hira ana iya kaza kadar ana iya salatin wani ya kai nan mutan zama kaga ku hada kuno eh mun yi salatin to ba nan bane ba zum sali salatin fati ba nan bane ba mun ci ba nan ba shi annabi ya kai nan annabi to mutan zama kan hala kadda yau duk duniya wannan duk ilin mutum kowane ne ko cikin sabai ya kai abinda manzan Allah ya yi kuma shi ma tabbas wahayi aka yi mai yahudi ya zo ɗaya da ko da an cewa ana iya yi sun zai wani maka mutane kun su yi ta abin da wani ya yi a kan manzan Allah ko kara an ce a wata alisat ibrahimiya ko kara ko kara ba sa yi an sun da alisat albati amma ka taɓa ji alisat ibrahimiya ka taɓa ji a wajen ka taɓa ji a wajen sabaka ko mutuwa ko a nan salati ibrahimiya so ɗaya ka ji na fatu kullum ka ji ya kamata ku yi karama ya karama ko kara ya ayi ma a wa annabi kara abin da ya ce ayi ayi ma wani kaddara an ayi ko wani ko a kullum in wala musulmi kan wani yau dare ka da iya hira da kata rawani ya ka saka wani abu daban da rawanin shi kurin da hira kurin ai wannan salati ne shi ma ai wane ne ai hira kurin duk ran hira ka ya kai wani manzan Allah yi shi ma Allah mai wahayi da haka wani shi kullum muke kira wani salatin ibrahimiyya shi ne ma kuma wani mamaki don kullum taumar magabata tun daga ahadari ko kawaidi kai sama ahadarin ne kawaidin da na madan ba na baba bugun dadi zaka samu kawaidin ne ahadari ne shamawi ne kaje iziya risala askari duk wani kan gaje su da wana an ga awa annabi salati sai ka ga na ibrahimiya babu wani ɗaya da ya kawo wanda ba shi ba duk wani ta wannan na fikihu shi suka kawo shi suke ce ayi kuma kuma shi muke cewa ayi kuma ya wadace mu ya ishe mu Allah taimake mu yace summa yusallimu taslimataini misla taslimihi fi sala fi salatul maktuba yace bayan wannan kabarori kabara ta farko fatiha da sura kabara ta biyu wa annabi salati na ibrahimiya kabara ta uku ayi addu'a cikin wannan addu'o'i kuma a kabara ta hudu shi ma cikin addu'a na mance na ga akwai addu'a nan bai kata ba akwai addu'a wadda take kumsa ta yi sauki ga yara wadda makaranta cikin ai ayakace ta ita wannan kaga nan ita wannan mai matsalar ta dan za ka wa mace na addu'a akwai matsala an ce Allah ya canza miji wanda ya nata mace a ga wata matsala wa mace a cikin wannan addu'a ta baya akwai a canza mai mata ta yi tashi kaga wannan kaga mace kenan ba wurin mu ne ba mace to amma ita wacce addu'a ta Allah makafil li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibina wa zakarina wa unsana wa sagirina wa kabirina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahya ala islam wa man tawfaytahu minna fatawfahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wannan kaga kowa awa awa yaro awa karami awa mata awa namiji ita ta kunshi kowa to cikin dai wani addu'o'in su za a yi a kabara ta uku da kabara ta hudu ana da za a ɗauka a yi sha'an Allah taimake mu bayan yanzu kabara ta hudu ya ce sai a yi sallama sallama biyu irin sallama ta sallah irin ake sallah ta farilla salatul makatuba ihdahuma an yamini wal ukhra an yasari zai yi kenan me aka ce sallama daya a dama daya a hagu kenan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kamar da ake ta sallah ta wani abun mun yi magana sallah sallama alaihi hudu ko ita ma nan haka ne duk wanda kai daya sallama alaihi hudu a sallah ta tabbata shi zami mai tsawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan assalamu alaikum wa rahmatullah iri guda kenan wurin ki ko da kyau a ta farko miki bana mutai tsawo zan maimaita ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan irin salama guda ne ko a sallah ko a gawa sallah guda biyar ta yau da kullum sallah gawa haka ake ko kuwa kai irin wannan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan iri bi kenan iri ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum iri uku kenan ko ta hudu ta da aka saba nan ta malakiya assalamu alaikum kake dariya ta saba sunna ce kake dariya sunna ce duka mata dariya sunna ta tabbata sunna eh ta tabbata sunna kenan wannan a cikin wannan duk da kai kenan gari ba ɗaya kai irin da ka sallama a sallah haka ake ta gawa kaga dai babu yawo da kai assalamu alaikum assalamu alaikum zan haka ba yawo kudin kai a dama kai hagun yau kai bai yawo sallama guda kurin ayi ta adama assalamu alaikum warahmatullah kuma ya injiyo nan assalamu alaikum warahmatullah ba da gwata nan assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ba yi ba da kurin ba kai ana kurin ayi guda adama ina ga har wannan militar malikiya na sauki dawani ita ba ta kilwa ba dokar ta daga akata nan ya bayani ko maliki ko kuma da yin suke kaka ce malikiya ce da aka yi babu kurun yi na ake kurun ba malakiya bacci ba kenan kurun ayi guda a dama sallama guda a hagu ko a yi guda kin kurin assalamu alaikum ta yi ya ce lihadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إهداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في صلاة wannan ruwaya cikin man baki aka ruwaya akwai ta cikin hakamun jinazan albani ya ce abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ke cewa abu guda uku salatu kilalin ababe guda uku wanda manzon sallallahu salama ya fa'alu hunna iya aikata su annabi iyayensu amma taraka hunnan nasu mutane sun bar su suna irin nasu kina ji ma'ana abin ihdahunna ɗaya daga cikin su at-tasalim ala janaza misal at-tasalim fi sala sallama a cikin yin sallama a gawa irin sallama ta sallah haka take asali kai amma mutane su ke kowa irin tashi amma iri ɗaya ce sai wa yujuzu al-iktisaru ala at-taslimat al-ula faqat kuma ya halitta ka takaita sallama daya ta hulkukurin hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala ala salla ala janaza fa kabbara alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahida na ruwaya ta imamu hakim haka ba sun zo da ruwaya ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi salla kan wata gawa fa kabbara ali arba ya mata kabbara hudu wa sallama taslimatan wahida ya mata sallama daya kaya tabbata sallama daya kenan diga tabbata ya ce wala ta juzu salatu ala janazati fil awqat allati tahrumu salatu fiha illa li darura ya ce bai halitta a yi sallah ta gawa fil auƙatin lati ta haramu salatu fiya bai halitta a yi sallar gawa a lokacin da aka haramta sallah ta yau da kullum a ciki a lokacin da aka haramta sallah ba a sallah gawa sai inda wata darura me yasa wannan magana ya ce ya kawo ruwaya na can ba mun gabata a watan akan nas na na akwai ruwa ta musulma ka ruwa duk da mai kata ba amma musulma ka ruwa yace dalilin hadisin Uqbah bin Amir radiyallahu anhu qala ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الزهيرة حتى تميل الشمس وحين تتجف الشمس للغروب حتى تغرب yace annabi sallallahu alaihi wasallam sa'a lokaci uku wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana mu sallah a cikin su yace ga su yace ko mu sallah a cikin su aw an naqabru finna mautana ko mu binne matattun mu a ciki shine ta tsaro shamsu ba ziga lokacin da rana ta kullo da ƙarfin wannan ta dauce wannan ta bugo da jan wannan ba a sallah hatta tartafiya sai ta dago ta dago sama ya ai sallah wa hina yaqum qa'imu zahira da lokacin da zenith tsakiyar rana take zawa rana ta tsakiya yanda in ka tsaya babu inuwa gaba da baya kenan tsakiyar rana kin daidai zawal kayan ta zawali hatta ta mil shamsai rana ta karkata ta ko ai sallah ke lokacin sallah zuwa shiga wa hina tatajafu shamsul ghurub da lokacin da rana ta karkata zuwa fadawa hatta taghrub ba sallah ta gawa ba abin ne gawa sai rana ta fada ke wannan lokacin uku ba a sallah ta yau da kullum ko ta gawa kun ba abin ne matacce ko an mai sallah kafin wani lokacin in dai za ta hudo tsakiya gab hadawa ba ta hada ba ba abin newa kina bi duka ba ba a sallah ba abin newa sallah ta yau da kullum ko ta gawa kun binne mutum ba a yi kura mai sallah kayan lokacin inda za ta hudo ya bari ta wada ya ta bayyana in za an ce duka ta an ce lalatar ta yi kun ce makwantai abin da ana maka yawan yi a yi gaugawa kayan magarba in dai an je makwantai gaskiyar magana ta yi wannan jan to a bari ta fada a yi tsalla ta ko abinda ta kai ta wada ta wada ya ku binne shikenan amma ba binnewa daidai wadawa wannan shine hujjar da ya wadi ta kenan ba binne ba a sallah ta gawa a wani lokacin guda uku sai fadalin salat aljanaza wa tiba'iha yanzu kuma nan romo ko fadala da ake samu ta sallar gawa ko an ka gawa sakamako da za ka samu in ka gawa aka ji aka yi da kai sai kawo ruwaya wadda imam muslim ya rutu haka ibn majah عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله القيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أهد أبو هريرة يتشوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من صلى على جنازه duk wanda ya salla akan wata gawa amma wallan mutaba'a bai bi ta ba zuwa makwantai da aka yi salla kofar gida ka zamna ka tsaya falahu qirat za a baka yankin lada mai suna qirat fa in tabi'aha in ka bugawar bayan salla aka je binnewa da kai falahu qiratan kana da yankin lada biyu mai wani yanki ne mai girma za mu misalin su sai suka mai tambaya wa mun qiratan rasul da mana menene wannan yankin lada qiratan da ka ambata guda biyu yace asgharuhuma qaramun su misal jabal uhud kaman zaman dutsen uhud misal uhud kaman zaman dutsen uhud wanda yaje makka san uhud wannan karamin ne za a baka kaman lada uhud wannan an kaje kuma aka binne bish wannan shine fadala ko romo da ake samu zuwa wajen binne gawa sallar gawa binne gawa kuma duk wani imamu sani a yi dan Allah kakka je dan ba kudin cewa ne ma ba ka da katilan da kamar da ake al'ada mutanen daman za a je da neman kudin samun cewa ne amma ba shi ba da irka fada sau nawa ido da gani ana kun shafin gani a kawo gawa ana faɗan rabon kuɗi ga gawa a je amma a ce ya raba kuɗin nawa kai a wani wuri wani ba kwace gane ba ko yau akwai za ku kwakwa kudi maka bashi ba illa an samu ci gaba ya ce a bari ya dawo to haka da kudin suke su cewa na kira ba suke su suke kewa lokaci yana sa kudin ina suke an dawo an kare kenan shi da takaice gaskiya mutum idan Allah idan Allah ya zaba ka wannan ladan insha Allah yace ina ga lokacin ya tahi bai kamata mu kara ba insha Allah nan kamata mu tsaya insha Allah sai Allah kai musatin sama insha Allah kidan zikaratu mu na juma'a ko insha Allah karatu mu na juma'a ko insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته